أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العلي همة الشيخ إذن لنا بهذا المعذر والتأتي به بنظرة تأتي لنا بالزفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo fistuwaki lissa'imi cikin yin asuwaki ga mai azumi mai azumi ya iya yin asuwaki duk da hadisi ya zo warin bakin mai azumi wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar kanshin almiski to kuma dukan malamai sun tafi ba wai mutum shi kenan sai ya bar bakinsa ya dinga wari ba a'a zai yi asuwaki ma'ana idan ya gama sahur sai ya yi makilin sai ya yi makilin kuma da rana zai iya goga burusu ko kuwa iya goga asuwaki duk da baki daya saboda hadisin da za a karanta yanzu haddasana muhammad bin bashari muhammad dan bashari ya zantar da mu haddasana abdurrahman bin mahdiyin abdurrahman dan mahdi ya zantar da mu haddasana sufyan sufyan ya zantar da mu an asimi bin ubaidillahi an karba daga asimi dan ubaidillahi an abdullahi bin amir bin rabi'ata shi kuma ya karba daga abdullahi dan amiru dan rabi'ata an abihi daga babansa amiru dan rabi'ata kala babansa ya ce ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallama na ga annabi sallallahu alaihi wasallama ma la uhsi abin da ba zan iya kididdigewa ba ya tasawwaku yana yin aswaki wa huwa sa'im yana mai azumi kaga yanzu wannan sahabi ya ce ya ga annabi ba ɗaya ba ba biyu ba sallallahu alaihi wasallama yana yin asuwaki kuma yana cikin azumi kala turmuzi ya ce wa fil babi a wannan babi an aisha ta an karɓo daga sai da aisha ita ma ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ba sau ɗaya ba su yana azumi kuma yana yin aswaki kala abu isa turmuzi ya ce hadisu amiru bin rabi'ata wannan hadisi na amiru dan abi rabi'ata hadisun hasan hadisi ne kyakkyawa hadisi ne kyakkyawa wal amalu ala haza aiki akan haka ike inda ahlul ilmi wajen malamai la yarawna bisuwaki lisa'imi ba'asa malamai ba su ga wani laifi cikin aswaki ga mai azumi ba mai azumi ya yi aswaki illa sai dai anna ba'ad ahlul ilmi ba'arin malamai kari husuwaka lisa'imi bil udur radabi sun ki mai azumi ya yi asuwaki da asuwaki ɗanye sai dai busashen asuwaki in yana azumi busashen asuwaki in ko baya azumi ya iya yi da ɗanye wa kari hula fusiwaka waɗansu kuma suka ce ya iya yin asuwaki da safe zuwa da rana amma sun ki masa ya yi asuwaki a kiran na hari ƙarshen rana to wannan duk dai maganar malamai ce walam yara shafi'i shi kwa shafi'i bai ga bisuwaki da yin aswaki ba a san wani laifi ba a walan nahari ko farkon rana wala akirahu ko ƙarshen rana ko washe shi wajen shafi'i ma aya aswaki a cikin rana tun daga rana har zuwa yamma ga azumi wakari ahmadu ahmad bin hanbali wa ishaku da ishaku dan rahawaihi su ko sun kyala suwaka yin aswaki a kiran nahari ƙarshen rana ya zo dai ga shi mutum ya iya yi duk da wannan magana saboda cewa Allah shi warin baki mai asu a kiɗin wajen Allah kamar ƙarshen almiski to amma ba kuma wai mutum ya bar warin bakin ba ya wanke ba komai ranar kiyama zai haɗu da wannan karama daga Allah ta baraka tun daga annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam babu ma ja babu cikin abin da ya zo fil cikin yin kwalli lissa'in ga mai azumi حدثنا عبد الاعلى بن واسل الكوفي عبد الاعلى دان واسل متمن كوفه عراقي يا زنتر دمو حدثنا الحسن بن عدية حسن دان عدية يا زنتر دمو حدثنا ابو عاتكة ابو عاتكة يا زنتر دمو عن انس بن مالك ga انس بن مالك قال انس يتي جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وان متي يا زوجان النبي صلى الله عليه وسلم faƙala sai ya ce ishtakat aini idona tana ciwo ya rasulallahi afa aktahidu wa ana sa'imun na yukalli gashi ina azumi kala na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kwarai kuwa kai kaga yanzu shi idansa yana ciwo to kuma har eh, ya tambaya ya iya sa kwalli eh, tunda akwai kwalli maganin ciwon ido ko ko duk kwalli ma yana maganin ciwon ido to ya iya sa kwalli annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce i ka iya sa qala wa fil babi an abi rafi' a wannan babi an karbo irinsa daga abi rafi ala abu isa turmuzi ya ce hadisu anasin wannan hadisi na anas hadisin laisa isnaduhu bil qawiyin danganansa ba wani mai karfi bane wala yasihu an annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al shay'un wani abu inganta daga annabi ba a wannan babi wa abu atikata shi abu atikata yuba ana rauna da hadisin sa in ya rawaito waqta lafa ahlul ilmi malamai sun yi sabani fil kubuli cikin yin azumi yi cikin sa kwalli lissa'im ga mai azumi fakari hahu ba a zuhun ba'arin suka ce karahiya ne mai azumi ya sa kwalli wa huwa qawlu sufyan shine fadin sufyan wa bin al-mubaraki da dan mubaraki wa ahmada wa ishaqa wa rakkasa ba'd ahli al-ilmi ba'arin malamai suka ce kuma ba komai fil kuhuli cikin kwalli lissa'im ga mai azumi wa huwa qawlu shafi'i shine fadin imam shafi'i kuma ibn munzir ya rawaito cewa shine faɗin ada'u da hassan basari da naka ibrahimun naka'i da al'auza'i da abi hanifa da abi sauri duk wannan faɗin su ne su kuma duk sun rawaito daga abdullahi dan umar da anas dan malik da ibn abi aufa daga cikin sahabbai kuma wannan shine mazhabar dawud zahiri cewa sa kwalli ba komai to kuma ga bare ma in ya zama na magani in ya zama na magani kuma har malamai sun tafi cewa sun hukunta da wannan hukunci mutum in idansa yana ciwo ya iya ɗiga wannan maganin ɗigawan ciwon ido da ake yi ya iya ɗiga a cikin idansa kuma azuminsa yana nan kuma ko da ya ji ɗacinsa a makogaro tunda dai ba a saba shan abu ba a saba cin abu ta ido ba to azuminsa yana nan babu ma da wannan babi ne cikin abin da ya zo fil qiblati lisa'in cikin sumba ga mai azumi mu sai mu ji abin wani ba wai saboda ba al'adar mu bane a yanzu kaman turawa yanzu kaman indiyawa kaman su larabawa din dole ne mutum ya haɗu da iyalinsa sai ya sumbance su ko in ya haɗu da ɗansa ma ko ƴarsa a kis da ake cewa to wannan dai na dangane da iyali wanda zai iya kawo sha'awa shi ake faɗa a nan wajen ba ko na uwa ko na ya ko na abu babu ma ja a fil qiblati lisa'il babun abin da yazo cikin sun ba ga mai azumi haddathana hannadu hannadu ya zantar da mu wa qutaybatu da qutaybatu qala su biyun nan sun ce haddathana abul ahwasi abul ahwasi ya zantar da mu an ziyadi bin ilaqata an karba daga ziyadi dan ilaqata an amru bin maimuni shi kuma ya karba daga amru dan maimuni an aisha daga sai da aisha radiyallahu ta'ala anha annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama annabi mai tsira da aminci Allah sabbata a gare shi kana yuqabbilu fi shahri sawm ya kasance yana sumbanta iyalinsa a cikin watan azumi ko azumi yana sumbanta iyalinsa qala tirmidhi yace wa fil babi a wannan babi an karɓo an umar bin al-khattab daga sayyid na umar dan khattab shi ma akwai hadisin sa ya sumbanci iyalinsa ya zai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam na yi wani abu amma ban san hukuncin sa ba annabi ya ce me kai yace na sumbanci iyali na gashi da azumi annabi ya ce ba ni labari idan ka kurkure bakin ka azumin ka yana nan ko baya ne yace yana ne yace to wannan shi ma azumin ka yana nan wa hafsata an karɓo irin wannan daga sayyida hafsatu mata annabi sallallahu alaihi wasallam wa abi sa'id al-kudri an karbo irinsa daga abi sa'id al-kudri wa ummi salamata an karbo irinsa daga ummi salamata matar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ibn abbas daga abdullahi dan abbas wa anas da anas wa abi hurairah da abi hurairah qala abu isa tirmidhi yace hadisu aisha wannan hadisin na aisha hadisun hasanun sahih hadisi ne kyakkyawa ingantacce waqtalafa ahadul ilmi malamai sun yi sabani min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah wa gairihim da wa'yansun su na daga tajai fil qiblati cikin mai azumi yayi sun ba abinda ake cewa kis da sa'imi da mai azumi tara kasa ba abu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa'insu daga cikin sahabban manzo Allah suka ce ba laifi fil qublati cikin yin sumba li shaiki ga tsoho tsoho ya iya sumbanta iyalinsa ya iya sumbanta abu walan yurakkasu amma ba su sauƙaƙa ba li shabi ga saurayi ka kuma daga yin sumba din kuma sha'awa ta taso makafata tsoron Allah ya sulama lahu saumu ka azumin sa yake kubuta azumin sa ya zama bai kubuta ba wal mubasharatu indahum runguma kuma a wajen su ashaddu ita tafi tsanani wa karkala ba'd ahli ilmi ba'arin malamai sun ce al qublatu yin sun ba tanqusul ajra tana rage lada wala tudir sa'ima amma bata sa mai azumi azumin sa ya kare ba wara au suka ga anna lisa'imi cewa mai azumi in malaka nafsahu in zai iya mallaka kansa an yi kabila ba kuma ya iya sumbanta wa idza lam ya'man ala nafsi in ba zai amincewa kansa ba tarakal qiblata ya bar sumban ma gaba daya li yaslama lahu sawmu dan azumin sa ya wa huwa qawlu sufyan as-sawri shine fadin sufyan as-sawri wa shafi'i da imam shafi'i babu ma ja'a wannan babi ne cikin abin da yazo fi mubasharatu sa'ili cikin mai azumi ya iya runguma iyalinsa ko kuwa dan yarsa ko ko wanda al'ada da irin tasu ta larabawa ko ko turawa ko ko حدثنا ابن ابي عمر كان ابي عمر يا زنتر دمو حدثنا وكيع وكيع يا زنتر دمو حدثنا اسرائيل اسرائيل يا زنتر دمو عن ابي اسحاق daga abi اسحاق an abi maisarat daga abi maisarat an aisha daga sai da aisha kala ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi mai tsira da aminci Allah sabata a gare shi ya kasance yubashiru li yana runguma ta wa huwa sa'im yana mai azumi wa kana amlaku kulli irbi amma fa annabi ya fi ku mallakan bukatansa ya fi ku mallakan sha'awarsa ka kuji na faɗi wannan kowa ya ce zai yi annabi ya fi ku mallakan sha'awarsa حدثنا هناد هناد يازن تدم حدثنا أبو معاوية أبو معاوية يازن تدم عن الأعمش جمالا أعمش عن إبراهيم إبراهيم عن ألقمة ألقمة والأسود أسود عن عائشة بسيدة عائشة قالت تاتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سيادة أمس الله ثبت أغريش يا كسن يقبل ينا سنبنت ويباشر ينا runguma iyalinsa huwa sa'im yana mai azumi wa kana amlaku kulli irdihi amma annabi shi yafi ku mallakan bukatansa shi yafi ku mallakan sha'awarsa qala abu isa turmuzi yace haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa abu maisarata abu maisarata ismuhu amru bin sharahbila sunansa amru bin sharahbila wa ma'ana li irbihi ma'ana cewa annabi shi yafi ku mallakan li irbihi ay li nafsihi shi yafi ku mallakan kansa اللهم صل على سيدنا عبد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سوى ناصر الكتاب الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المتعالى سبحان ربك سما يسوع سلام الحمد لله رب العالمين da yawa karatu da yawa karatu za a ji wani abu ba ma al'adar mu bane ba kwata-kwata amma kuma musulunci ba addinin mu bane mu kaɗai hausa ko addini ne Allah ya aiko manzon Allah zuwa ga kowa ga kowa addinin turawa ne addinin larabawa ne addinin canawa ne addinin ja sai ga wani rayuwar ba irin tamu ba ce mu ba zancen ma wani runguma ko waye duk wannan wannan al'adar larabawa da turawa da waye dai duk gabaki ɗaya to ko su dai ga abin da annabi yake nan sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah